jibriya ne jibriya shafi ɗari biyu da ashirin da bakwai ina za mu tashi fasulun rabewa ke na insha Allah alhajju shamaki na rabon gado ismani rabobi ne da ma'ana nau'i biyu ne hajjibu iskaɗin akwai shamaki na sarayarwa wanda in ya riski mutum yana sarayar da shi ba yi da gado wa hajjibu na tsalin da kuma shamaki na cirarwa ina fata an gane cirarwa daga gado zuwa ga asirci ko daga asirci zuwa gado ko daga rabo mafi kankanta zuwa ga rabo mafi tsoka ko daga rabo mafi tsoka zuwa rabo mafi kankanta yana cirar da magaji daga wani matsayi ya mai da shi zuwa wani matsayi idan mun shiga duka za mu ji amma hajjibin iskadi amma ka ga shamaki na sarayarwa fala ya lahaku wanyin saboda mai lafi baya da sarki wanda ake danganta shi zuwa ga mamacin da kansa wanda shi da mamacin ne suke da dangantaka ba wani wasiɗa a tsakanin kalbani ne kamar 'ya'ya maza ka gane ai ba kamar jika shi ya dalilin uba ne ya zama magaji tsakaninsa da kaka ko suke gadon juna ko ɗan uwa shakiki ko da yaji ko da umi ɗan uwa shakiki da daji ba a dalilin uba ba ne za su gado da ɗan uwansa ɗan uwa da umi ba a dalilin uwa ne za su gado da ɗan uwansa ba to ba irin waɗannan ba manyan saboda mai da nafsi wanda ake danganta shi zuwa ga mamacin da kansa kalbani da kamar 'ya'ya maza wal banati da 'ya'ya mata wal aba'i da ubanni yana nufin uba wal ummahati da uwaye mata wa man fi ma'anahum da wanda yake cikin ma'anarsu shine a zauta miji shi ba dangantaka ta jini ce ta kawo shi ba amma aure ya sa zai gaji matan nan kuma babu shamaki na iskadi a zakado sai dai hajjibu na kalil da ɗa ko jika zai ta da shi daga nufi ya koma rubu'i wanda wata ita ma mata ita ma ba dangantaka ce ta kawo ta gado ba auratayya ce amma tana da dangantakar da ba za a yasar da ita ba a dalilin wani sai dai a taja ita daga rubu ta koma sumuni wa yalhaqu man adahu hadibu isqalin yana riskar duk wanda ya wane shi waɗannan duk wanda ba ɗa ba ne ba ya mace ba ba uba ba ne ba uwa ba ne ba miji ba ne ba mata ba ne to hadibu isqalin yana iya riskarsa ka gane ai sai ce maka fa ibnu ibnu kaga dan da shi ne jika ya hazu wani ibnu da yana tsare shi idan akwai da na mamacin to ya tsare jika ba yi da gado wal jaddu shi shi ma kaka ya hazu buhul abu uba yana tsare shi ya hana shi gado idan akwai uba kaka da ya aihu uba ba yi da gado wal ikiwatu ɗan uwa maza mutulakan kowanne iri tunda yace mutulakan maza ne ko mata ne shaƙiƙai ne ko li abbai ne ko li ummai ne ya zubuhumul ibnu ɗa yana tsare su na akwai ɗan mamacin to ɗan uwa shaƙiƙi da li'abi da li'ummi ba su da zasu ɗan uwan ko da ciki ko da tagwaye ne shi ko da ciki ɗaya suka zauna rana ɗaya suka zo duniya ɗan da ya aulu uwarsa a gabanka ya aife shi zai hana ka gara kai ba shi ba ma wa ibnuhu da ɗansa jika jikan ɗan uwanka ko ɗan uwan naka shaƙiƙe ne inda akwai jikansa ɗan ɗa to zai hana ɗan uwa kowane irin gado mutlaƙan kuma jikan wa in safala ko ya yi ƙasa ko jikan ɗa ne ko jikan jikan jikan ɗan uwan naka ne in dai akwai wannan tsatson nasa na ɓangaren jikokinsa maza namiji kuma aka samu jikan ko ɗan jikan ko jikan jikan zai hana wannan ɗan uwa shakiki ko li abi ko li ummi za su wal abu haka nan da uba in akwai shi yana tsare ɗan uwa bayi da gado ina fata an gane waɗannan mutum uku su ne hajibai ga ɗan uwa shakiki da ɗan uwa li abi ka gane ya ɗa na ya mutuwa ko ɗan ɗansa jika kenan ko uba in akwai ɗaya a cikin uku nan to ɗan uwa kowane iri ne bayi da zafi amma an ba waɗannan guda uku to kuma ba abin da zai hana ɗan uwa shakki shi zafi in akwai kaka ka zo na zo sai dai kaka yana hana ɗan uwa da indi gado ɗan uwa da suke uwa ɗaya daga mutuwa in akwai kaka kaka ya kore shi amma baya koren shakiki da li'abi haka nan uwa ba za ta kori ɗan uwa ba mata ba za ta koli ɗan uwa ba ko miji ba zai koli ɗan uwa ba in dai ba ɗa ba jika babu uba to ba abin da zai hana ɗan uwa da kiki gado waɗannan guda uku su ne hajibai ga ƴan uwa wa banul ikiwati su kuma ƴaƴan ƴan uwa ka gane ai ƴaƴan ƴan uwa ya hazubuhum aba'uhum ubannin su ƴan uwa suna tsare su kuma ko a ciki ba wanda ya aibe su in je babban nasu da ya mutu yana da ɗan uwa ko da ba shi ya aiki waɗannan ‘ya'yan ‘yan uwan ba to ya tsare ‘ya'yan ‘yan uwa ba su da gado su kuma a nan hajibansu guda hudu ne kenan da waɗancan da suka tsare ubansu guda uku ɗa da jika da uba da kuma ‘yan uwa. Idan babu waɗannan guda hudun, to shi kenan ɗan ɗan uwa shi ne magaji. Shi ya sa ce wa manya dubu da duk wanda yake tsare ‘yan uwa. Ka gane ai, a ba uhum ubannin su su ‘yan uwan, ya hajibu yana suna tsare su. Wa manya dubu da duk wanda yake tsare ɗan uwa in akwai shi, to yana tsare ɗan ɗan uwa. Idan babu ɗan uwan, da zai tsare ‘yan uwa, amma akwai ɗa ko jika ko uba, to ya tsare uban kama ballanta na kai ‘yan ɗan uwa. Waljaddu da kaka shi ma yana tsarewa ‘ya'yan ‘yan uwa, ƙara musu su zama hadibansu guda biyar kenan. Bayan ɗa da jika da uba, da ɗan uwa to kaka in yana nan ya kori ɗan ɗan uwa ba yi da gado mutum biyar kenan baya kolan ɗan uwa ta kiki ga da abi amma fa yana kolan ɗan ɗan uwa ta kiki shi kaka yana kolan ɗan ɗan uwa liƙuyi sannan yake wal abu shi kuma baffa shi aljanna yana tare da hajibai na ƴaƴan ƴan uwa ba kar ka ga suna aljanna kai ga san adabi ne da yake maka wa man yazuhu wal jaddu wal amu man yazuhum da aljaddu yana tare da hajibai na ƴaƴan ƴan uwa wal amu shi ko baffa dan uwan uba wan uban mamaci eh ko kanin uban mamaci amu baffa shi ne dai eh na mamacin ba ba shi ne baffa ba haka sai baffa ai wan uba ko kanin uba to ya hajubuhu banul ikwati ‘ya'yan ‘yan uwancan da aka ce su ne a ƙarshe wanda kaka ya tsare su dan uwa ya tsare su uba ya tsare su da ya tsare su jika ya tsare su to su kuma in akwai ƴaƴan ƴan uwan nan shaƙiƙe ko da abai to suna tsare baffa shaƙiƙi ko da abbi ba su da gasu inda akwai ɗan ɗan uwa to ɗan uwan uba ba yi da gasu wa mana masu gori duk wanda yake tsare ƴaƴan ƴan uwa in akwai shi to yana tsare baffa ba yi da gasu wanda muka karanta din nan sun tsare ƴaƴan ƴan uwa shine ɗan uwa da uba da kaka da ɗa da jika su biyar ɗin nan in dai akwai ɗayansu to ɗan uwan uba ba yi da gaba wabinul ami shi kuma ɗan baffa ya hajibu abu ubansa baffan yana tsare shi kuma ko ba shi ya aike shi ba yi mana abu ubansa shi ɗan baffa wanda kakanku ne ɗaya ni da kai ɗan wa da ɗan ƙani ko to idan na mutu baban naka yana nan kai ba za ka zaɓi ina wata an gane maganar ni da kai kakanmu ɗaya wanda ya yi ubanmu guda ɗaya to idan baban nawa yana raye in ka mutu ni ba zan gaji amma an babana babu da wa man ya hadu duk wanda yake tsare bafa in ba idan akwai ɗaya daga ciki to ɗan ɗan uwa ba yi a yawa a shi baffa ba yi da zarfi mu je ko ya isa dan suna ina ne hadibun ina ne hadibun na ƙali yake to yana wata gefen ba to alhamdulillah sai mu kwana an sai inda kwana ya kama mu sai mu kwana dan san gado na ai wahala alhamdulillah na za mu tashi a risala risala ɗari hudu da sha tara nafila ba wala nafila babu ƙari bayan an ba mutum rabansa na ganima ina ma nan nafila nafila tallaka ta an yaba zaka rabbuka maqaman ma'buda eh kali ne gare ka kenan yas'alunaka anil amhali to wannan daga nan ya samu annafan ka gane ai ba a yi wa kowa ƙari bayan an ba shi rabonsa na ganima illa min al-kumur sai dai a ba sa wato a yi masa ƙari daga kumusin liman alal ijtihadi abu sayin kokari min al imami daga bangaren liman liman ne zai ijtihadi daga wanda yayi kokari sosai a wajen yakin nan sai ya kara masa wani abu daga cikin kumutun sa shi amma in ba haka ba rabon ganima din daidai wa daida da wanda ya kashe mutum goma da wanda ya kashe mutum tara da wanda ya kashe mutum biyar da wanda ya kashe mutum ɗaya da wanda bai kashe kowa ba tunda dama an gaya maka wai samu liman habarar kihal ana rabon ganima ne ga duk wanda ya halarci yakin kawai sai dai wa dela to in har liman zai yi wa wani ƙari to zai yi masa ne daga cikin kumusi da aka cire masa wala ya kunu zalika kuma wannan ƙarin baya karantawa kabilan kasmi kafin a yi rabo tunda an sai dama daga kumusi kaga kumusi ko bayan an ware ne ake tuno shi kafin a raba to sai an raba an ba kowa kowa yana ga ya samu rabansa sai dai wa daida to sannan in za ka yi wani ƙari kai liman sai ka yi wani ƙari a cikin kumusi domin ka ƙara masa ƙwarin gwiwa kuma ka ƙara karfafa sauran mayaƙa a kan su ma su ƙara ƙoƙari in an zo wajen yaki wasalabu tuɓau minan nafil yana daga ƙari ka gane ai eh tuɓau shi ne a ce duk wanda ya kashe wani a cikin abokan gaba akwai wani kazumi da dama ana neman sa ko yawon musulmi barna ko ana ganin sadauki ne zai iya wa mutane ta'adi a shelanta duk wanda ya kashe wani to duk abin da ya samu a jikinsa nasa ne to wannan shi ma yana yana daga cikin tsari duk wanda ya kashe wannan mutumin to za a ba shi dokin kafirin nan da takwabinsa da garkuwarsa da firkensa da kwalkwalinsa da wani sarƙasa ta zinare da yake kafirin suna ado da zinare da duk wani abu na kuɗi ko guzuri da aka samu a cikin su duk na wanda ya kashe su amma fa sai da izini daga wajen imam da wani imam ne yake duk wanda ya kashe wani an shelanta to duk abin da ya samu a cikin sanasa ne a shukuru to shi kenan sai a salabu minan nafli war ribaɗi shi kuma ribaɗi ana ce masa dako na kafirai ko girkin daga ana tura mayaƙa su je su tsare wata kafa da ake tsoron kafin za su iya shigowa su yaƙi musulmi ko kuma a je tsoron ƙofar gari inda da ganuwa ake ko akwai wani ruwa da ake tunanin kafirai za su iya haulowa ko su tsallako zo su yaƙi mutane to zuwa a tsare wannan gurin shine ribaɗi fihi a cikin wannan ribaɗi fadlun akwai falala kabirun mai girma Allah ne kada ya san iya ladan da yake ba masu zuwa ribadi wa zalika wannan gwargwadon ladan da ake ba su bi kadri kasrati kausi ahli zalika sadaq da gwargwadon yawan tsoron mutanen wannan kafar da kuke toshewa ko kuke kalli mutanen gari su ne ahli zalika sadaq mutanen gari da suke tsoron kar a shigo musu wannan kafa a yaƙe su sai kuka je kuka amintar da su kuka tsare wannan gurin domin mutanen gari al'umma musulmi su samu nutsuwa cewa yanzu kam an tafi an tsala wannan gurin kafirai ba za su iya shigo mana ta wannan guri ba to amincin da ka ba wa musulmi ahal zalika tagar to shi ne wargwadon ladan ka a wajen an a ce sanya nutsuwa da aminci a zuciyar musulmi ba karamin lada ne sannan kuma tada hankalin musulmi ka tsoratar da al'ummar musulmi ba kalamin zunubi ba irin zaman da aka yi da lokacin boko haram tana tsanani haka kawai rumu ba gari a ce kasu nan sun taho bai mari suna zuwa sun zo gari alkali a yi ta gudu a garin kashe wasu ma wasu ma har sun kai kano an ce boko haram suna zuwa gashuwa to kaga wannan duk wanda ya tada wannan ya jefa tsoro a zuciyar mutane Allah ne kaɗai ya san irin zunubin da jawo kansa tun da gashi jawo aminci da nutsuwa an ce ana ba mutum lada fadlun kabiru kuma bi kadri kasrati kawsi ahli zalika qadar da gwargwadon yawan tsoron mutanen wannan kafa da ka amintar da su wa kasrati taharrubihim da yawan kiyayuwarsu da tsoratar da suka yi min aduwihim daga abokin gabansu sai ka kwantar musu da hankali ka aminta su daga wannan tsoron abokin gaba ka shi da wargwadon yawan ladan wala yi guza wannan kamata imani ya kawo wannan sharadin a farkon babi sai jinkirta shi ya kawo shi a ƙarshe domin shi da sharaɗi na zuwa jihadi wala yi guza ba a zuwa yaƙi bigayar izinin abuwai ba tare da izinin iyaye guda biyu ba uwa da uba amma mai shanye ce maka idza kana musulmai fa iyaye naka musulmi ne yawwa inda ibn al-qasim a wajen abdurrahman ibn al-qasim wa inda sahnun a wajen imam sahnun yace mutlaqan kowane ido ne ma musulmai ne au kafirai eh tunda suratul qumana ta ce wala wa in jahadaka ala an tujri ka bi ma da maka jiru fala tu ihu ba batun shirka ne kawai suka umarce ka za ka ci an je ka yi musu da'a ne ko da kafirai to saboda haka in dai halin da suka yi maka ba yana da alaka da za ka je ka yaƙi yan uwansu kafirai ba ne to saboda wata maslaha ta su ko kafirai ne za ka yi musu da'a ka bar zuwa wannan jihadi ji imamu suhunun amma masu jihadi yanzu masu da'awar jihadi a cikin musulmi a iyayen masu ke fara bindigewa su da aka ce sai da izinin to su da su suke farawa yanka iyayen ko su harbe iyayen kuma ce wai sun tafi jihadi a ina ka samu wannan an ce yakin kansa ba a zuwa bigiyar izinin abuwai ba tare da izinin uwa da uba ba illa an yafi da al'adu madinata ƙauni sai da yin abokan gaban sun afkowa birni ne na mutane musulmai sai dai an kawo muku hali ne amma in za ku fita ku kai hali ku to ba a zuwa sai da izinin iyaye amma in sun afko muku ne su kafiran ويجيرون عليهم sun kewaye garin musulmai to fa farudun alaihim farilla ne akan duk mutanen garin nan da ko sun kuɗe eh fita a yaƙe su farilla ne akan dukkan mutanen garin wala yusta'zanu al-abawani ba a nema izinin uwa da uba fi misali hada cikin misali irin wannan yanzu a fita akai hali ne ake neman izini idan an shigo gari ko an kawo muku hali gari to su ma uwa da uban wajibi ne su fito in za su iya ina ina fata an gane eh fa yajibu ala man lahu abun yana wajaba ga dukkan wanda yake da uba a raye wa man la abun wa man la aba lahu da wanda ba yi da uba idan irin wannan aka muku hali in ji mai shari'a فيجب على من له أب ومن لا أب له da wanda yake da uba da wanda bayi da uban abdan shi din bawa ne mai uba ko mara uban kana ya kasance au hurar ko yantacce ne wajibi ne kawai ya fito ya kare wannan gari na musulmi a kori abokan gaban wa ala haza akan wannan ka'ida fa yusabu lil abdi ana raban ganima ga bawa huna ana a bai ba mun tattauna din ganima wala yusabu lil abdi ba to akan irin wannan tunda a nan shi ma wajibi ne a kansa ya fito in ya fito aka fafata aka kori abokan gaba har aka samu ganima to za a yi rabon ganima ga bawa da annan bura domin a wannan halin su ma an kira su bil jihad da fito da su fito jihadi da Allah na domin cewa mu ina zamana lahum min sani in muka hana su ganima لأنهم كانوا غير مخالفين أيضا أن شيء بند باي تو الآن أيضا أي كان خطبوا أن يبن سيدة سوما سفتو ذكره في التحقيق والحمد لله آمين إن الله تعالى تو سي حاشية الأدوي ɗari da nawa ɗari da hamsin da biyar to ina za mu tashi wa zahiru qawlihi mabayyanin faɗin mai risala abu muhammad ko abdullahi ibn abi zaid al-qirawani faɗin sa da yake tusalli mace mai jinin biki da jini ya ɗauke yace wa in kana biqulbil wilada ko da kusa da haihuwa ne yake ta sallat wa sallat ko wa kana mustahaba to yace zahirin da kansa da yace tusalli tana yin sallah wa tasumu tana azumi wa tudau ana iya takunta a cikin wannan jinin sawa'un daidai ne kayan tumayizu ta kasance tana iya lallabewa tsakanin jinin haila da jinin istihaba amla ko ba ta iya lallabewa fa in jahilatul hukuma idan ta jahilci wannan hukunci ba ta sani ba jinin ya wuce kwana sittin bai ɗauke ba jinin aihuwan wajen da ta zauna shaharar har wata guda bayan cikar kwana sittin masalar misali min gairi salatin ba tare da ta yi sallah ba to kabat sai ta lama ma fata duk abin da ya tsire mata min salati na sallar kwana talatin daga ranar da ya cika sittin ko aka sai ta yi wanka ta kama sallah ko kuma a'a bai kai kwana sittin din ba ya yanke sai ta ɗauka ai ba za a yi sallah ba ko ya yanke sai an kai kwana arba'in da mata masu wankan biki suke cewa ai ba ta yi arba'in ba alhali kuma jini ya ɗauke ta wai ta san ajiyar sai ta yi arba'in sannan ta fara sallah duk da yake shi kan yana maganan jalatar sittina laila sun makarar mustahaba yana magana in kwana sittin ya cika jini bai ɗauke ba ta zama mijinin istihaba su salli wa ta sumu wa tuɗau to ita kuma sai ta ga ai har yanzu jinin biki ne ta jahilci wannan hukunci bayan kwana sittin ɗin jini bai ɗauke ba kuma ta zauna har wata guda ba ta sallah wai tana jiran sai wannan jini ya ɗauke ta ɗauka duka jinin aihuwa ne to a irin wannan yanayi sanda aka gaya mata hukuncin aka ce ai in kwana sittin ya cika ko jini bai ɗauke ba za ki yi wanka ki kama sallah to daga wannan lokacin sai ta rama duk abin da ya tsere mata minas salati na wannan sallolin kwana talatin wakila a wani ƙwari aka ce a'a idan ta jahilci hukuncin ne bata sani ba sai daga baya ta sani to a wani ƙauli aka ce yusta habdu lahal i'ada an so gare ta ta sake wannan sallolin kwana sittin a kwana talatin din da suka ɗoru akan kwana sittin din a ƙauli na biyu kenan amma amma fa zahirin zancen mai risala yana nuna kai ta alama shi ne dama kansa ya fara wa zahiru ƙauli amma a wani ƙauli da ya saba wa zahirin nassin mai risala an ce ramakon musta'addi ne gare ta wannan kuma yana da launi saboda me in haka ne an karbi uzurin jahilci ke tunda an ce fa in jahilatul hukuma to an haka haka ne ko wani jahili ma ce yana da uzuri an kuma tambaya dan me sa kaza ai ai ban sani ba a ce shi kenan tunda muka sani kaga wannan ba uzuri bane maganar mai risala tana da ƙarfi amma in in kada addamu amma in jini ya yanke ba da sittina bayan kwana sittin bayan kwana sittin din jini ya ɗauki wa awadaha sai jini ya ƙara dawo mata ba da ilari tsuhuri bayan gwargwadon tsarki shine bayan kwana goma sha biyar da ɗaukewar jinin sai kuma ya sake dawowa to fa huwa damul haidi wannan jinin haila in ina ina fata an gane to nan ya ce in kala damu ba da sittina to in ya dauke ko da da kashi din ba amma an samu gwargwadon kwana goma sha biyar sannan sai wani jini ya dawo to irin na mai ahalari ne kana sadi haiba na biyun nan da ya dawo fa huwa damul haidi jinin haila to alhamdulillah walan ma an halka lama ala mujibatul wudu'i والكسر أقب ذلك أقب ذلك بما يكون به الحمد لله جميل فقال و أكثر أكثر إشاجي دليل كده أكثر دليل كده ستين شدة ماذا متاجه wala yi kutarsu bi juruhin ba a yin sakayya ga launuka wajen kisasi ko kawadi wala yi ukalu ba a biyan diyar rauni hatta yanda mila har sai ya yi miki imana ya yi tabo bayan ya wanke sai a duba irin zulfin tabon da kuma ilim faɗin taba sannan alƙali ya yi maganar biyan jiya amma yana ɗanye ciwon yana jini bai warke ba ba a yanke jiya sai ya warke an gani saboda ne fa in sara'ilan nafsi ana jiran launin ya warke idan launin ya yi naso zuwa rai an mutu to kutula a kashe wanda ya yi wannan launin shi ne shi ne dalilin jinkiri din za a iya biyan ku diya ko a biya shi diya yanzu da aka masa raunin kuma a ƙarshe raunin ya zama ajalinsa kuma haka ba san yi diya lai da za a biya ko a kasa wanda tun da ya riga ya biya to sai shari'a ta ce ba a gaggawar biyan diya a jira a ga warkewarsa idan ya yi na so zuwa ga rai kutila za a kasa wanda ya yi wa wannan raunin wale mu jira ba za a tsaya yi masa kisasi na launi ba shi a zahiri ai launi ya masa shi ne misala ya ce bayan an masa launin daga baya idan ya layu yana ci yana sha yana yawon sa sai kuma ya faɗi ya mutu in an tabbatar wannan launin ne ya kashe shi to za a kashe wanda ya masa wannan launin wayin ta akara yake wayin ta akara ma'aikin islamul mutu ila gairi ko idan wannan mutuwar ya yi jinkiri yadda ake danganta mutuwar wanda aka wa launin nan ila gairi zuwa wani sababi daban a gane ai kamar da aka masa launin bayan launin ya warke ya yi wajen wata uku yana zirga-zirgarsa kuma sai faɗi ne kaga a nan zai iya yiwuwa wani abu daban ne ya zama masa sanadin mutuwa ba wannan launin ba ko ku dangin mamacin da kuka ce allamfur wannan launin ne ya zama masa ajali ai dama mun ga tunda aka masa launin yana ramewa baya iya cin abinci kawai dai karfin hali ne irin nasa yake tsayin fita kasuwa ko yake zuwa wajen aiki yanzu mun wannan launin mun tabbatar shi ya kashe ni to ba za a kashe muku shi ba fa bil qasama sai kun yi rantsuwa hamsin ta qasama ka gane ai in har akwai kokwanto na cewa launin nan ne ya masa ajali ko ba shi bane saboda ta'akkara ya yi jikirin mutuwa ta da aka launin har launin ya warke zuwa zamanin da ake iya dingina wannan mutuwar mutumin shi ga ila gairi zuwa wani abu daban to sai ku ji rantsuwa hamsin sannan ku tantance jinin wanda ya masa launi wa in sara ila ziyadati idan launin da aka wa mutum bai kashe shi ba amma kuma da aka jira warkewar launin mutumin yana da kan jiki launin ya yi na so ila ziyadati zuwa karuwa ya yi ta faɗaɗa launin inda aka masa launin guri ɗaya ne amma da yake yana da ciwon shuga ko wani abu ko kan jiki launin ya ta karuwa to ukutisa in an zo za a yi masa kisasi ne da asali da asalin launin asalin gurbin launin eh in an zo kisasi bayan ya wancan ya warke ko an zo biyan jiya to za a yi masa kisasi ne da asalin launin ba za a ce ai tun daga nan duk na taban launin ne a ina ne asalin launin nan ne to ilinsa za a yi masa wancan wani jikinsa ne yake da ƙarjiki ko ciwon shuga da ya sa launin yake wankewa ya kafa dala wa in sarabi misli ha ko idan wannan asalin launin da ya yi rami inda aka masa launin ya yi na so ne da misalin asalin inda ya na son duk ya yi rami irin na farkon to fa huwa bihi wannan abin da ya kalu shi ma yana tare da asalin wajen yin kifasi amma in ramin raunin ɗaya ne tabo ne kawai ya yi faɗi ya yi saɓa har gefe gefe to asalin za a ɗauka amma idan ta ciki ya tafi misliya da misalin asalin yauwa to fa huwa bihi shi ma inda ya ƙarin yana tare da wancan asalin wa in zada idan shi ma inda ya faɗi nan kuma ta sama ya ƙaru to fa huwa hadaru abin da ya ƙaru din banza ne ba za a yi la'akari da shi eh bayan wancan ƙarin da ya yi launi irin nasa eh to kuma shi ma a gefen sa sai ya yi saɓa ta sama amma ba ta ciki ba to abin da ya ƙaru ta saman shi ma hadaru banza ne ba za a biya biya ba kuma ba za a yi kisasin sa ba wa in na ƙasa idan kuma launin tawaya yi shi mutumin da aka wa launin ne yana da kyan jiki da ya tashi warkewa sai ya tsuke taban ya zama ɗan ƙanƙani bayan da kuma launin da aka masa mai faɗi ne to wajaba arshin na ƙasa wajibi ne a biya jiya na ƙasa tunda can ya ce maka ukulusa bi asali yanzu ma da asalin za a yi la'akari ba da kankancewar da ya ba wa yu'akkaru ala zikir da kisasi in dai ba kisa bane kisasi ne na launi za a yi to ana jinkirtawa da shiddatul hari saboda tsananin zafin rana walbar da tsananin sanyi in lokacin zafi ne to a jinkirta har sai damuna ta faɗi an sauki an samu sauƙin zafin bazaran in kuma lokacin hunturu ne to a saurara har sai sanyin ya yi sauƙi wala hajjili haka na ana jinkirtawa saboda ciki wanda sai launin za a yi mata kifafi tana da ciki ana jinkirta mata lilwaɗi har zuwa haihuwa in ta aife ma sai ta shayar don ba za a kashe ta a bar jariri ba nono ba ka gane ai duk inda aka ta jinkirta zuwa aihuwa to ana jinkirta kuma zuwa yayewa saboda jariri shi ne laifinsa yana ciki aka yi bai ce a je a yi wannan launin ba in aka haifa ma ba su nonansa da ya cancanta har zuwa yayi fa in mujida mun yuridu amma an an samu wanda zai shayar da wannan jariri bayan ta aihu to shikenan ita a yi mata kisaki ko ta mutu jariri yana da shayar da shi wa illa idan ba a samu wanda zai shayar da jariri ba bayan an mata an kace ta ko an mata launi to fa ilan kifali ne ba kifali ba ne ba ilal kifal to a jinkirta mata wannan kifasin ilal kifali zuwa yayewa sai ta yayi sannan sai a yi mata wa auliya uddami waliyan jini wanda suke da haƙƙi su nemi jinin ɗan uwansu da aka kashe su nemi a yi kifafi ko a biya su biya su ne al'asabatu asibai jiya dai mai jiya ya gaya maka kawai a cikin kullu man yunsabu ila al-mayyit bi nafsihi ko kullu man yudili ila al-mayyit bi nafsihi aw bi zakari ko jiya mai jiya ya mana tarihin su waye asibai to waɗannan da aka gaya maka a cikin gado su ne auliya uddai fa yasqudu qisasi na kisa yana saraya bi afuwi ba a da yin langwamin shafin aka samu ɗa guda ɗaya daga cikin ƴaƴan mamacin da aka kashe ko sun kai ɗari ɗansa namiji guda ɗaya ya zo yake shi ya yafe haƙƙin shi kenan a wannan kisafin ya faɗi sai dai wanda bai yadda ba bai yafe ba a bashi haƙƙinsa na biya amma kisa kam in akwai inda akwai ɗa namiji guda ɗaya ya ce shi ya yafa haƙƙinsa amma in duk mata ne da namiji guda ɗaya sai ya mace ko duk matan suka sami suka ce sun yafe wala afuwa lil banati ma albanina mai sala ya gaya maka ba a yin afuwa na kisasi ‘ya'ya mata su ce sun yafe inda akwai ɗa namiji shi da yafe. Wa yukayyaru fil abdi ana ba da zaɓi cikin bawa da ya kashe ɗantacce ko ya kashe bawa wanda kisa ya hau kansa. Wa ake bawa zaɓi Ubangijin bawa? A auliya udani. Bai na ƙatili ko dai a kashe musu shi, kamar da ya kashe musu ɗa ko ɗan uwa. waccar ƙaƙihi ko ka bautar da shi yanzu ya zama bawon amma me zan yi da makacina ya kashe min ɗanwa kuma ni in ci gaba da raya shi ba shi abinci in muka bautar da shi ba cinsa da shansa duka ya dawo wuyan tunda ya zama bawon yanzu ya fita daga mai mallakar ubangijinsa saboda in ma ba su bautar da shi ba ai kashe makashi za a yi ka da shi ne ko to yanzu kai ba ka da zaɓi tun da sai bawon ka yi kisa kai ubangiji bawa ba ka da ta cewa sai abin da auliya uddani suka ɗauka ko a kashe musu shi ko kuma a ba su shi su bautar da shi fa in saha yahu to in kuma suka raya shi ka ji zaɓi da shi ubangijin yake da shi in suka zaɓi to su bautar da shi shine istaha yahu idan suka raya shi su auliya uddani suka ce to sun zaɓi su bautar da shi a kashe musu shi to ku yi sayidu a nan ake ba wa ubangijin bawan zaɓi fi ibki kashi cikin warware shi daga bauta bidiyati da biyan diya to za ka biya diya rai a war maka bawanka ka ji kuma wanda babu shari'a a wancan zaɓi na farko ubangiji bai da zaɓi auliya'u dan da suke da zaɓi bai na kafilihi wa sirqaqi to amma in suka zaɓi istirqaqi suka laya shi to anan shi kuma ubangijin bawa yake da dama zai iya fansar shi shine ibtikaki walwala fakku raqabati shine ibtikaku daga alfakku ne zai iya walwale shi daga wannan bautarwan tasu biddiyati da biyan diya wa islami da musuluntarsa zai zo samu bawon to kai yanzu ga halin da kake ciki ka je ka kame musu mutum ka yi sa'a ma da tun farko ba su ba a kace musu kai ba sun zaɓi su bautar da kai to yanzu ni zan biya diyar wancan mamacin diyar rai fa ta yantacce amma da sharaɗin za ka musulunci wannan ubangijin yana da wannan zaɓi in ya yadda zai musulunta eh eh dama in ba musulmi bane idan ba musulmi bane wato abun kashi biyu ne in musulmi ne to zai ba da zaɓi na cewa zai biya biya ya kalbo bawansa ka gane ai ya zo ya masa bautar in har yana jin daɗinsa har kimar bawan a gunsa ta kai ya biya biyar rai in kuma za ma ba musulmi ba ne to a bashi zaɓi shi bawa in zai musulunta shi ubangiji ya yadda zai fanko shi a wajen waɗancan da za su bautar da shi shi ne zaɓin da suke da shi da ubangijin nasu alhamdulillah amin sai ashabul masaliki shafi na nawa ai na ba mu tashi ina cikin wani duba har yanzu eh wanda a cikin sabon muke ba ko mu shiga magana ne ina ne aqrabul masaliki muna cikin wani duba na'am وال والإفضاء سوبرنا زغولين دي mun zo gun tasbih yau to na gani wal ifda'u ka gane ai da zubuwa ƙasa filfilun a cikin zaman sallah da ja'alil yusra da sanya duwawun hagu lil ardi zuwa ga ƙasa ka gane shine shine ibada shine tawarruki wal julus bi ila bi ila tinka yusra bai yake gaya ma shine ta maka al ibada din zubuwa kasa fil julus cikin zaman sallah bi ja'al al yusra da sanya gefen duwawun hagu lil arabi ya taba kasa kar ka zauna da shi akan duga jikinka na dama wa qadamiha ka gane ai duga jikinta ita kafar hagun jihata liyumna ka fitar da ita gefen hagu a yumna ko jihata liyumna ka ajiye ta ta fito gefen dama na'am to ba da Allah ya gida Allah ya sauka kafar kafar hagu duwa wunta lil ardi kadan ne ha dun duniya ta kuma jihata liyumna ta fito shashi bangaren dama wato haka kenan kaga haka ai ta fito bangaren dama na ainihi ne kadamu ƙadƙadamuwa kenan nan kuma duwawu na ƙafar hagun yana ƙasa ƙadami ha jihatar yumna wannan suku ƙadami yumna da kafe ita ƙafar daman ko alaya akan ƙadamin nata shi da babban ɗan yatsa hagu daman wa baɗin ibahami ma cikin manyan ɗan yatsun ibahami cikin cikin babban ɗan yatsan ƙafar dama lil'arabi ya kafu a ƙasa shine al-ifda'u ala shine at-tawarruk wannan misali ne a zaman sallah wa wadu kafain da dole ta fuka guda biyu ala ala ra'atul fashidaini abu sa kan cinyoyi guda biyu nan kenan ba nan ba ba nan ba nan shine nan shine kan cinya nan tsakiya ne ba nan falkonta to a nan shi ne ra'asin fashizaini in kai zaman sallah din wa tafridul fakizaini da kuma bubbuda cinyoyinka a zaman tahiya karka matse haka kamar na mai jin fitsari za ka bubbuda a zaman wa aqadu ma adar sababa wal ibham da dunkule abin da ya wane shi dan ali da babban yatsa mila luna na hannun dama shine alkinsar da albinsar da alwusda shine ma'adar sababa wal ibhama ka dunkule su mila luna na hannun dama haka kenan shi ta shahudi a cikin tahiyarsa amma ba a cikin zaman dagowa daga sujjada ba a zaman tahiya ake yin wannan bijali ru'utiha tare da sanya kayuwan wannan sababa da ibhama din ko bi lahmatil ibhami bi lamhati ne ko ko lahmat bi lahmatil ibham a jefan naman wannan babban dan yatsa wannan kenan nan cikin sa kenan madan yana mai miƙar da asbaba shi wannan dan ali ايه دولي حق لا ما اي دولي اللحمة اللحم لا ما با لا ما دولي هاو هاو هاو هاو لم ايكي ينا يقد السبابة بجنب الإبهام أجيفا شو نبا بان ايانا هكا وتحريك هذا موقع كيف سبابة دون هكا كما لا تكون مساعدة أذا من تهيا دائما كل يوم شيء إلا أذا من تهيا لي a wannan ƙaunin ana son motsa ta da'iman har zuwa ƙarshen tahiya yaminan yana motsa ta ɓangaren dama wa shimalan da ɓangaren hagu haka kenan ba haka sama da ƙasa ba dama da hagu taharika amma motsawa wata ɗan matsakaici karka yi yadda wasu ke kamar masu kolan gula da ƙarfi a wasa ɗan taharikan wasaɗan wal qunutu alhamdulillah har zama cikin musahabban sallah sai me Allah ya wadi alai buba ya zaka na alai muhammad yau da ya tauba ko ya tsaya a kasuwa na za mu tashi dalila shafi ɗari da arba'in da shida allahul wadi ina za mu tashi tamrinatun tamrini na farko ayyin fil asma'il atiya ka ayyana mana cikin sunaye masu zuwa almuzakkar ka ayyana mana ismul muzakkari wal mu'annas da ismul mu'annasi ma'a bayani alamati ta'arifi tare da bayanin alamar matunta a cikin mu'annasin kuma za a kulla izinin sannan ka sanya kowane suna fi jumlatun mufida a cikin jumla mai fa'idantarwa ka gane aiki uku ya baka ka ware mana suna muzakkar daga cikin waɗannan sunaye sannan ka ware mana suna mu'annasi shi muzakkarin kowanne ka sanya shi a cikin jumla mufida shi ma mu'annasin kowannensa ka sanya shi a cikin jumla mufida sunayen ga su nan na farko aminat amintacciya ka san akwai bambanci tsakanin amina da amina amma wata ba sa bambantawa bal aminatu suke ɗauka a matsayin amina alhali kuma daban idan ka ce amina ba kuma wacce ta haifi manzan Allah ba ce ka gane in ta kake nufi aminatu kake aminatu bintu wahabi ba aminatu ba mu yanzu amina ake ce mene sunanta amina an samu mahaifiyar manzo Allah ba ba haka ba asali aminatu sunan matar annabi sulaimana ce wanda ya ba ta ajiyar wannan zoban lokacin da zai shiga wanka a kisa annabi Sulaiman ita ce ita ce Amina sunanta Amina an ka duba kisa a sawu ya sawu amma mahaifiyar manzo Allah sunanta Amina kuma yawa kuma babu ya a gaban sun guda Amina wannan kuma Amina Amina an kace Amina to wannan kake ne eh fasara su daban aminat amintacciya ai matan aminu ne aka ce al'aminu amintacci aminu aminat ka gane ya yi amintacce wanda aka amince ma shi kuma aminatu to fa'il ne mai amintarwa ita mata kuma akwai aminu in ka ga dama ka ce mai yin imani ka gane ai iyayensa wanda suka kakab a kai wai laka amin ko suna gaya wa suna wa ɗansu na siyaye musulmi da suka wai laka kai tonka amin ka zo ka yi imani yana zargin iyayen a ibane ne a muku raja wa kad khalatul qulub min qabli wa huma yastaqisani la wai laka amin yana cewa iyayensa a taida mai yanzu kuna mun alkawari cewa wai in na mutu wai za a tashe ni an ukura da wai za za a fitar da ni a taida ne ne kuna mun wa'adin wai an ukura da wai za a fitar da ni ko kuma su kuma iyayen yastaji sanillah yastaji sanillah Allah suna istigasa ga wajen Allah suna neman taimakon Allah da shiri wannan ɗana har ma suna ta masa wai laka kai tonka in ka mutu haka ba ka bani amin ka zo ka yi imani ka ga wancan kamar fi'ili ne amri amin ka yi imani to idan ka ce aminu kuma mai amintarwa to aminatu mace mai amintarwa mai ba da aminci da amana wannan kuma wadda aka amincewa aminatu amintacciya da aka amincewa kaga akwai akwai akwai akwai bambanci aminatu mai amintarwa aminatu wacce aka amince sunan daban-daban ne aminatu da aminatu sunan aminatu ya kawo ba aminatu ba macen aminu kenan to wannan akwai alama ta nisa a ciki saboda akwai ta'u ta nisa a ƙarshe amma mutaharrika sai ya ce maka gulamu a ga gulamu suna namiji ne yawwa babu alamar ta'anisi kabara'u koriya wannan akwai alifin mamduda akwai alifin mamdud saboda yana da madda ga hamza a ƙarshe akwai alamar ta'anisi menene gamba mata bai fushi akwai alifin makasu da shi kuma gaduba mai fushi amma mace in namiji ne gadubanu ake cewa gadubanu asifa a cikin kisan annabi musa ko to amma an mace ne sai a ce gaduba a sa alifin makasu jamilun kyakkyawa kaga wani suna ne na namiji in mace ce jamilatu ba a ce kabra'u mace mai suna samara'u sunan bishiya ne asali akwai samuratu ba akwai samara'u to aliful mamduda ne suna ne na mace maryam suna ne na mace duk da ba larabci ba ne sakinatu suna ne na mace kursiyun suna ne na namiji asali tukuda suna ne na mace to alhamdulillah sai Shine? Shafi na nawa? Shafi na tis inda? To ina za mu tashi? Albazu. bincike mun gama amsila jiya? To, albas arabta fi ma taqaddama ka yi sani a cikin darasin da ya gabata ka san cewa annal hurufa harafufunan na illa wa akawatiha illa da yan uwanta tadkhulu tana shiga alal mubtada wal khabar ga mubtada da labari wannan ka riga ka san shi kan a baya fatansubu al-awwal sai ta yi wa na farkon fata shine mubtadan a ce illa Allah wa tarfa'u sani sai ta yi wa na biyu ruku a sai a ce gafurun inna Allah gafurun rahimun wannan ka riga ka sani wa qad tasad aqiga inna wa anna wa ka anna walakinna sune yan uwan inna sune inna da yan uwanta ai ta ke bantu bi anna ta ta kad suka fafu wani lokaci akan sauƙaƙa ta kad suka fafu nu nuha akan sauƙaƙa wannan nun guda ta ta ko nu'aran inna Allah ka Allah lakinna akan sauƙaƙa wannan nunun daga nun wannan nun guda ta ta al-mushaddada abul wa shadda inna Allah ka Allah lakinna akan sauƙaƙa ta ta koma mukaffafa fatakfibu ahkaman sai ta haifar da wasu hukunce-hukunce aka kaffafa ta ta'arifuwa da za ka san waɗannan hukunce-hukunce shi ma ya ji cikin abin da zai zai gaya maka sabon hukuncin da za ta haifar ita inna da yan uwanta idan aka sauƙaƙa su aka mai da su in ko an ko ka'an ko lakin ta'ammal kalimata inna ka fara lura da kalmar ta inna ko ba inna ba kalma ta in da aka kakfafa innan ta koma in fi misalai ɗaifatul ula cikin misalai yanki na biyu misalai biyu a wato misalan guda biyu misalai misalai ɗaifatul ula misalai biyu na yanki na farkon nan in amalaka in marada hudun nan ga shi dai ba da canza hukuncin inna ba wajen sunanta ba ta ce a maluka ba ko marabuhu ba ta kawo fata annaha to tajidu annaha ita wannan harafi hiya ita ce in al-ma'rufatu laka wanda sanan ya ce a wajenka walakin ita inna sannan ya ce a karatun baya ka santa walakin na kufifat amma an sauƙaƙa ta ne cikin kulici وتجد ذاك سامو أنها تارة ولوكتي تأتي آملة آملة أمل إنا تكنزو تنا من أيك إلن أيك إنا المشددة أبري وشدة إلا قاشي سونا سامة فتاة فتنسب الاسم تيتا وسونا فتاة كمر إنا وترفع الخبر تيوى لابان رفوعا kamar na ina inna amalaka mutqannu kaga mutqannu rufu'a ne kamar yadda innan take wata ta wani lokaci ko haka ne tulga ana jefar da ita hukuncin nata na inna fala ta amalu shi an ba ta aikin komai na inna tunda an ce alimtu an laisa an kuma laisa ka gana an jefar da wancan hukuncin wahida zai yi urabu ma ba da za a yi ni irabu abin da zai bayan in din nan kamar lau kanat gaira maujuda kamar babu ita ka gane ai laisa li muqassirin falahu kawai kamar ma anna din babu ita wa idza tadabbarta fi halin ihmali idan ka lura da ita cikin lokacin salayarwa da aka ce ka allam yuhmil wajibahu ahadun في هذين المثالين وفي كل مثال آخر وجدت لام الابتداء لك فأقول لك أن النفال و أغاني أي لا يجب مطل من الغبتين الخبر قولنا اللابار لمقصر إن عند أكثر شيني لام الابتداء وذاك فأني في mai lagamta ne ba da mai lagamta labari ne bayan bayan an din a talattar ta bisa yadda ba za ka rikice ba da annan na fiye ta cewa ita mai kore wannan lamke nan alabi ta kaddama zaka kamar ita ta gabata ita ce ta gabata gare ka ba za ka samu wato rikici ba akan ita ce ta gabata gare ka sai misali in zo ina da kalimatai ne an wa ka'an kusaru da hadisin nabawiya na za mu tashi shafi na sittin da nawa sittin da tara ba yawwa lissafin kwamma na malam sami Allah ya kare harfin dali harafi kenan da zai mu bayani akan hadisan da suka zo suka fara da dal a cikin wannan littafi na farko da kalatin da kalatin ra'atun nara fi hirratin imra'atun wata mata da khalatin nara ta shiga wutar jahannama fi hirratin a dalilin kyanwa rabaɗata ta ɗaure kyanwan nan walam ta ima ba ta ciyar da ita ba walam ta da'a ba ta ƙyale ta ba ta a kullum ka tashi a ta ciwo ƙwarin ƙasa irin su ɗera da ƙadangare hatta ma ta har kyanwan nan ta mutu ka'idar kudi ya dama in za ka sa ta a keji ko za ka hana ta fita a gida to ka bata abu in kuma ba za ka bata abu ba to ka bata ta dinga fita tana kama tsera da kalangare ita ba ce dole sai ka ce da ita ba amma ka bata ita ta san inda Allah ya hore mata abincin da ta je ta nemi eh ta je ta yi barna ta cika ji ko da dubaru to wannan sai ka ɗaure ta ka bata abinci in ka san san za ta je ta ce abun mutane ta yi barna ba za ta isu da tsera da kadan gare ba da abincin da aka zubar a titi to sai ka ɗaure ka ba ta abinci ka ta je ta yi barna wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim an abi hurairah da ama ya ribuka ka bar abin da yake sa ka kokonto ila ma la ya ribuka zuwa ga abin da baya sa ka kokonto an wani al'amari ya fito kana kokonton wannan abun gaskiya ne ko ƙarya ne to ka bar shi karkaje ka fada cikin abin da yake na ƙarya ko kana kokonta wannan abin halal ne ko haramun ne to ka bar shi ka koma ga wanda ka tabbatar da halaccinsa babu kokonto a ciki fa inna sirqa domin ta gaskiya tuma'aninatu nutsuwa ce a zuci lokacin da kan nutsu da cewa wannan abin mai kyau ne to kai kayanka inda kai mumini ne wa innal kadhiba kiza ita ƙarya ribatun kokonto ne daga kaji shakku ya shigo cikin halarci ko haramci to kyale wannan abun ba mai kyau bane rawahu ahmad wannan sai wa gairuhuma du'aul muslimi du'aul mar'il muslim addu'ar mutum musulmi da yayi ta li akihi ga dan uwansa bi zahril gaibi a bayan fake mustajabun abun amsawa ne bizarin zai ya yi lamba ya ce ai bi haifu la yashuru ta yanda dan uwan naka bai san kana masa wannan addu'a ta alheri ba walau kana hadiran dil majlis ko da yana gurin a majalisar wajen zaman amma zuciyarka shi take nufi da wannan addu'a shi bai sani ba ka gane ai to addu'a ce bi zahirin gaibi balantana kuma wanda baya gurin baya garin kana masa addu'a ta alheri shi bai sani ba ka gane ai inda rasihi malakun a wajen ne addu'an na almaru muslimun da yake wa ɗan uwansa addu'a bai sani ba Allah zai aiko mala'ika wajen kan ne addu'ar muwakkalin da aka wakilta bihi ga mai wa ɗan uwansa addu'an nan kullama da ali akihi bi khairin duk lokacin da ya addu'a ta alheri ga ɗan uwansa musulmi قال الملك ملائكة nan zai ce amin wa laka bi mithli zalika kai ma an baka irin abin da ka roƙa masa ashe kan ka kaiwa an amsa mustajabul kuma mala'ika zai mayar maka da kalmar amin ko iya amin mala'ika yayi addu'ar ka kai ka hai Allah ba juyar da addu'ar mala'ika mala'ika addu'ar ka karɓaɓɓiya ce in dai yayi maka Allah ya karba mun san ma'anar amir aikin aiziya a taqdiru ya aminu istajib du'ana ko to balantana kuma yace wa laka bi mithli zalika kai ma an baka wai ba fa Allah kai masa irin wanda yayi wa man a'a kai ma an ba kawai laka albaudin za'ida ta cikin kalmar misulu zalika laka misali irin wannan addu'a da kai kai ma an baka kaga ce kai ne ma kai riba rawahu ahmad an abi darda da'awatul makaruji addu'ar wanda yake cikin bakin ciki ko da a jami ne ko da'awatul makaru addu'o'in mutumin da ya fada cikin damuwoyi na duniya shine Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafi qarfata aini wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta Allahumma ya ubangiji arju ina kaunar rahmataka rahmarka sai aka yi ta dalili daga akili aka ce rahmatuka rahmarka arju nake kauna fala ta cilni Allah karka dogalar da ni ila nufi zuwa ga kaina a ce ni ne zan nema wa kaina mafita a cikin wannan hali da nake ciki Allah karka dogalar da ni ga kaina karfata amin daidai da kiftawan ido wa asli ni sha'ani Allah ka gyara mun lamarina kullahu dukkansa la ilaha illa anta babu abubuwa da gaskiya ce kai wannan hadisi rawahu al-bukhari imamu bukhari ya rawaice da'watu zinnuni addu'ar annabi ayyuba shine zunnuni ma'abocin kifi ka gane ai zu dama ma'anarsa sahibu ba annunu kuma sunan sunan kifi ne wanda ya haɗe annabi yunus ka gane ai shi yasa ai wani ku Allah ce wala takun ka sahibul huti dan an kira shi da baro baro sahibul huti ma'abocin kifi nan kuma zunnuni وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تلك معنى إيه ولا تكون كصاحب الهوت ده وظنون إذ ذهب مغاضبا دم معنى إيه ظنون ما أبوتين كيفي صاحب الهوت ما ما أبوتين كيفي وما قال الدعاء ننتا ظنون ما أبوتين كيفي شين النبي يونس iz da abiya yayin da ya addu'a da ita wa huwa fi badal huti yana cikin kifi kaga nan ma yazo da wani siga alhut ko shine la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsanki ya tabbata gare ka inni cewa ni kuntu na kasance min azzalimin daga cikin azzalimin wanda suka zalunci kawunan manzo Allah ta lalle biha rajulun muslimun ba wani mutum musulmi da zai addu'a da wannan addu'a ta annabi Yunus shi sha'in cikin wani abu na duniya ko na lahira kaddu da kai in lastajaba Allah lahu in lastajaba Allah ta'ala lahu ba sai sai Allah ta'ala ya amsa masa kawai sharadi ne guda daya ka zama musulmi in dai kai musulmi ne kai da to Allah zai amsa maka sai dai ka jira lokaci kuma rawahu nasim an sa'id da akila wakila kabar ta ne na ta ne an ce kaza ai rumor kenan kila ai an ce kaza wa qala ai wani ya ce kaza ka kyale wannan ka shagaltu da bauta wa ubangiji ka da neman abincinka wa kasarata su'ali kabar yawan loko wa ida'atul mali da tozarta ko kallata dukiyar da Allah ya tara maka rawahu tabarani alhamdulillah sai mu hamziya shafi hamziya shafi na ashirin da uku ina ba mu tabi na'am wa akalar da makasa na ka'an ba zunna annal guduwa minha isha'u subhanallah لقعا لي والآديات ضبها فالموريات قدها فالمجرات فأثرنا به لقعا شين أثار دم أنا فأثرنا هو ما كان يتم أي أخي تاو ثالثي والعاديات وأصابت بأرض مكة لقعا a waɗannan rundunoni na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan an kori taron lahazabu sai ga su kuma a ranar fatuhu makkata asarar ta tayar da naƙa'an ƙura ƙurar yaƙi da kake murtukewa da arbi makkata a ƙasar makka zunna sai da aka zaci annal guduwa wannan wayewan garin min na wannan safiyar isha'u ishafi saboda murtukewa ƙura saboda duhun wannan ƙurar dawakai na sojojin manzan Allah da suka zo fatu makkata sai da aka zaci annal guduwa wannan safiyar isha ce ajmahat inda hul hajunu al hajunu kwazazzaban nan na garin makka ahajamat ta cika inda hu a wajen wannan kawo hari wa akda inda ilayil qalila kuda'u kuda'u dutsen na kuda ko kada'u saniya duk sunansa ne akada ya cika inda ila'ihi a lokacin bashi alƙalila ɗan kaɗan na mutanen makka wadda had aujuhan biya wa buyutan mulla mina ikifa'u wal ikiwa'u wadda had aujuhan ita wannan rinduna da had ta hallaka aujuhan wasu fuskoki biha na garin makka wa buyutan da wasu gidaje wanda mulla aka kosa da al'ikifa'u kinnai wal'ikiwa'u da kuma faƙai min ha na wannan garin makka faƙo alƙafu ya kawo a sama ba? faƙo to mulla ɗin zai zama an cika kenan daga mil'u mulla an cika al'ikifa'u sasanni والإكواء ده فقي منها نقل مكة ده ما يقام ماذا الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ايه تو موتا لا لا نساك موتا ماي قال مالك نعم وقبل منزلة الجنة cikin bayanin li'ani ne? Kala malikun, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya ce, wal abdu kaga shi bawa, da manzilatul hur yana mazaunin ‘yantacce ne fi ƙazfihi cikin ƙazafinsa wa li'anihi da li'aninsa. In an zo lantsuwar ba za a raba ba, guda hudun nan zai yi, kamar yadda ‘yantacce zai yi. Haka nan in yi wa matarsa ƙazafi cewa ya ga tayin na ko ciki ba nasa ba ne yadda ‘yantacce zai yi li'ani shi ma haka ne ya jiri madarar hudu yana gudana a magudanar ‘yantacce fi mula a shi a cikin li'aninsa gaira allah zai dai cewa shi laifa alamar ƙazama maulu katan haddun laifa haddun babu haddi alaman ƙazama mamluka ga wanda ya yi wa baiwa a bar mallaka ƙazafi shi ne kawai ɗan bambanci amma shi bawa a karan kansa wajen kazafi da li'ani babu bambanci da yantacce bambancin yantaccen da ya yi wa baiwa kazafi shi ne ba a masa haji ina fata an gane قال مالك والأمة المسلمة والهرة النصرانية واليهودية كده جاء ما بالي آه جاء مثلا حديث منا na dubu da ɗari biyu da biyu amma kuma akwai ƙala malikun da yawa a cikin ƙarshen ƙarshen a ƙarshen kitabu talaki ne babu ma ji a fil li'ani in kaga babu ma ji a fil li'ani a cikin sa muke yawwa sai muka ce ne wal amatul imam ma yace wal amatul muslimatu ku yanga musulma والهرة النصرانية لأن تتشير بنصارية واليهودية دا أن تتشير بيهودية dukkan su waɗannan ba ya halatta musulmi ya aula ba ƴantacce to la'amin hudar musulma za ta yi li'ani da ƴantacce musulmi za ta zawo da idahunna inda ya auri ɗaya daga cikin su baiwa musulman da ‘yantacciyar ba nasariya da aka halatta masa da ‘yantacciyar ba yahudiya da aka halatta masa in ya aure ta fa ba ya tace ta kuma yace ya ga tana zina ko wannan cikin ba nasa bane to zai yi da hali amma in bai take ta ba to za a masa haƙƙin ƙazafi in bai kawo shaidu guda hudu ba walai na kullum shuhada in bai kawo ba to za a masa bulala tamanin kamar yadda ake yi wa abin nan kowanne yawa kamar da wani ƙazafi wa zalika dalilin wannan أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الله ملك كتاب كلا فلا أتجل التافنسا والذين يرمون أزواجهم waɗanda suka yi wa matayensu ƙazafi a nan bai bambanta ba baiwa da kawula ai matar ka ba na sariya a tacciya matar ka bai huda a tacciya matar ka ina fata an gane fa hunna min azwaji al'amatul muslima da alhuratul nasraniya wal huratul yahudiyya ai dukkan su min al'azwa suna cikin mataye wa ala haza akan wannan hukunci al'amru lamari ya kasance inda na a wajen mu malikawa qala malikun wal abdu shi bawa idza tazawwaja al mar'ata in ya auri mata al hurata in takki al muslima ta sala yadda kininta na intacciya musulma ta auri bawa musulmi aw al amata muslimata ko ko ku yanga ta irin sa musulma ita ma ta auri bawa musulmi aw al hurata nasraniya ko intacciyar ba nasariya ce sai ta auri bawa musulmi auri yahudiya ko intacciyar ba yahudiya ta auri bawa musulmi to la'ana zai da ali da ita kamar yadda za a yi kamar da intacce zai da waɗancan ku yanga musulma da balasariya da ba yahudiya qala maliku imam malik ya hada fi rajul cikin mutum yula'inu imra'atahu da yaji ali da matarsa fa yanzu kuma sai ya janye wato intiza'i ne wa yukazzibu nafsahu ya karyata kansa ba da yamini bayan har yayi rantsuwan nan ta li'ani au yaminan ko ka samu yayi rantsuwa ɗaya a cikin arba shahadatin billah au yaminan ko bayan yayi biyu daga cikin hudu ma laifar ta ina da kamisa matakar da yi li'ani cikin laifiyar wal kamisatu Allah anatullahi alaihi ba wato ko da yayi ta hudu zai tabbiyar wa wal khazi wasu Allah anatu la alai in kana min al khazibina to in nau idan naza in ya tuɗe ya kai shi fa ƙarya yake qabla an yanka ina kafin ya cika wannan liyani huddan judidal hadda za a masa bulala haddi 80 80 jadda wala yuhariq banu ma ba za a raba tsakaninsu ban matarsa ce in ya tuna ko matan nan za ta tsere masa ya ga za a masa tamanin din ya je ya zama da kayan in ta zama matar jaraba kuma matar jaraba ba har ka kala ta yi na ko ciki ba naka ba ne ko wanda kuma zama za ku yi to amma in ya zo da ya janye kafin ya cika rantsuwa ta biyar din Allah anatullahi alai to shi kenan za a wata gura a tamanin kuma zai ci gaba da zama a haka inda dai li'anin bai tabbata ba sai ya tabbata ne sannan wala ne tanaka abadan qala malikul rajul yusalliqu imra'atahu cikin mutumin da ya saki matarsa fa idza madat salasatul ashuri yayin da watanni uku suka shuɗe wanda shi yana lissafin yanzu ya kamata sai ta yi jini uku idan ta ya kare qayatul mar'atu sai mata ta ce ai ana hanzuru ne fa ina da ciki qala maliku yace in alkala zawjuha hamlaha idan mijin nan nata ya inkarin cikin nan nata la ana zai da ani da ita duk da fan ya kace ta amma tunda tana so ta jawo masa wannan dan shi yana lissafin idda ta kare ita kuma ta lissafin tunda akwai ciki kaga idda ba ta kare ba sai ta aihu kenan ko ita abunta idda bai kare ba yanzu ma ta fara shi kuma wajensa idda ta kare to akwai hukuncin matarsa sai tunda ta idda ta kare suke rabuwa to a zo a yi li'ani ba za a ce ya mata kazafi bulala tamanin ba kala malikun fil amatin mamluka cikin baiwa a barin mallaka yula'inuha zawjuha da mijinta yayi li'ani da sun mai ya sannan kuma ya saye ta ka ji wani karambani baiwar wani ya aura kuma ya ga tari zina ya kawo ƙara ba shaidu suka yi li'ani zan za ka danna dai yayi li'ani da ita bayan an raba su ba shi ba ita sun mai tsare sannan aka zata a kasuwa kuma ya sayo ta inda wala ya tsawa to ba zai take ta da sunan mallakar damaci ba fa shi da ita har abada wa in malaka ko da ya mallake ta in su balaga ce wa zalika dalili ku anna sunnata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ta shude cewa anal mutala inaini masu li'ali su biyu la ya taraja alim za su taba komawa su ji daɗi da juna ba abada har abada ko ta hanyar aure ko ta hanyar mallaka قال مالك إذا لا أنا رجل امرأة إذا مجي يلي أني لما تنسى قبل أن يدخل جاء كافن يتاكيتا يجي ياغا تايلنا كو تازو da ciki yace ba nasa bane falaisa laha ba abun da za a bata illa nisu sadaki ba za a ce kada shi gula da 80 ba ba za a ce a zo a yi li'ani ba amma aure ya mutu zai ba da rabin sadaki tunda bai take ta ba ba ta ji sadaki ba kamar ya aure ta bai sake ta ba a bai sake ta ba ya sake ta ta ci labu fa fa rizqu ma farabtu illa an yahu da shi ne abin da za a alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وأدعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله وسلام على الله